بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم نوانا لتافينا أجرومية زام تاشي باب الأدفي babi da zai magana akan adafi a shi abin da ake nufi da adafi shine kamar a ce hadawa hadawa shine adafi kamar ka ce kaza da kaza wanda shine kamar masu gira ba suke ce masa conjunction akwai conjunction akwai interjection to shi conjunction din kalmomi ne wanda suke nuna alakar wani abu da wani abu eh shine a ce hadawa shi da adafi wa huruful adafi ashiratun harufa na adafi wanda ake hada wani abu da wani abu ashiratun su goma ne harufa guda goma su ne ake adafi da su wahiya wa wahiyal wawu shine waw waw yana daga cikin harufan da ake adafi da su shi waw adafi ake da shi ana hada kalma da kalma da shi shi adafi amfaninsa a madadin kai ta kawo sunan abubuwa kaza da kaza da kaza to da kasawa wal adafi to sai tsaya maka misali sai ka ce ja'a muhammadun wa aliyu muhammadu da aliyu sun zo a madadin ka ce ja'a muhammadun ka sake cewa kuma du ja'a aliyun to iya wannan wa din da kasa ta wadatar maka ko mutane sun kai dubu zaka ce ja'a muhammadun wa aliyun wa usmanu a madadin kowanne ka ce ja'a wane ja'a wane wane ya zo wane ya zo kawai da ka ce wane ya zo da wane da wane da wane to shi kenan ka, ka wannan so saboda haka shi ma adafin abin da na baya ya yi to shi na gaba yake yi ina fatar an fahimta duk wasalin da na farko ya yi yadda ka ce ja a Muhammadu, Muhammadu ya zo, to na biyu sai ka ce wa Aliyun, Aliyu ma ya zo, wa Usmanun, to abinda Muhammadu ya yi to duk gaba ɗaya haka za su yi. Idan ra'aitu ma ka ce sai ka ce ra'aitu Muhammadan na ga Muhammadu, to in za ka kawo sunaye in sun kai dubu, to duma su ma haka za su yi, sai ka ce wa Aliyan, wa Usmana, wa Ababakrin, to haka za ka yi duk sai ka musu iri ɗaya. idan ma kisra ka yi sai ka ce zahabtu ila muhammadin na tafi wajen muhammadu sai ka ce wa aliyin da aliyu wa amurin da amuru shi ma ko mutane sun kai dubu haka za ka yi shi ne amfanin adashi shi ma haraf abin da na farko ya yi to shi na biyu zai suna fatar an fahimta to shi kuma wau yana nuna haɗawa shi wo baya fa'idantar da tartibi da kace ja'a Muhammadun wa Aliyu Muhammadu ya zo da Aliyu to ita wawul adafi waudunan da kasa baya nuna fatara suka zo saboda haka baya nuna wai cewa tara suka zo da Muhammadu da Aliyu tara suka zo baya nuna haka sannan kuma da kace ja'a Muhammadun wa Aliyu baya nuna ko Muhammadin ne ya riga Aliyu zuwa a'a ko da Aliyun shi ya fara zuwa za ka yi cewa ja'a Muhammadun wa Aliyu, Muhammadu da Aliyu sun zo, a'a Muhammadu ne fara zuwa, Aliyu ne fara zuwa babu ruwan wawul a ɗashi. Ina fatar an fahimta, saboda ita wasu shi wannan babin, kusan ma yawanci babuka na, na, na hau suna da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da fikihu, da usulul fikihi. Duk wanda ya san na hau da kyau, in ya zo karatun usulul fikihi, to zai samu sauƙi fiye da yadda yake tsammani saboda me in ka kalli usulul fiqhi kai za ka yi tsammanin ma ilimin nahawu ne ambaliya ya haifi ilimin usulul fiqhi kai ba usulul fiqhi ba hatta fiqhun kanta zaka samu tana da alaka mai ƙarfi tsakaninta da nahawu ina fatar an fahimta wannan ba babi ne da za a yi magana sa ba a to shine walwawu da waw alwawu shine waw walfa'u da fa ita ma fa tana daga cikin harafi na adafi to amma ita fa tana fa'idantar da tartibi tana iya nuna tartibi ma'ana wanda ya riga zuwa nan da in ce ja'a muhammadun wa aliyu da cewa ne ja'a muhammadun muhammadu ya zo sai na ce fa aliyu sannan sai aliyu ya zo to wannan fa din ta nuna cewa muhammadu shi ya fara zuwa ita fa tana iya nuna tartibi wanda ya fara zuwa to fa tana nuna tartibi kuma tana iya nuna gaggawar abu tana nuna abu ya faru da wuri a yadda ne misalin farko ja'a muhammadun wa aliyu na farko kenan ita wawul adafin nan ba ta nuna tare suka zo ba ta nuna tare suka zo ko ba ta nuna da jinkiri kai ko bayan kwana uku aliyu ya zo za ka cewa ja'a muhammadun wa aliyu muhammadu ya zo da aliyu aliyu ma ya zo amma ita fa ita ce take nuna cewa da wuri ne kamar a hausa ne ka ce ja'a muhammadun fa aliyu muhammadu yana ya zo sai ga aliyu kaga kusan gaba da baya kenan suka zo tare eh ita fa yawanci takan nuna gaggawar abu eh shi yasa wancan hadisi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man taradawna dinahu wa kulqahu sai aka ce fa zawujuhu fa zawujuhu dan anna maka abu ne kamar wanda yake babu jinkiri a cikin sa to ita fa din kenan kamar ka ce qadimal fursanu fal mushatu kadimal fursanu mana matafiya wanda suka zo akan abin hawa fursan su ne kamar mahaya wanda suka zo akan abin hawa to kadimal fursanu mahaya sun zo sai ka ce fal mashatu sannan sai ga masu tafiya a kafa su ma sun zo kaga mahaya suna zuwa babu jinkiri sai masu zuwa a kafa su ma suka zo amma dawo fa kasa baya nuna cewa tare da kace kadimal fursanu sai ka ce wal mushatu to anan baya nuna cewa tare suka zo baya nuna cewa da gaggawa kawai dai waɗannan sun zo waɗannan ma sun zo to ita fa ta nuna gaggawa duk lokacin da kaga an yi adafi da fa to yaka nuna gaggawa kuma anan kuma duk abu da za mu sake kula da shi shine abin da na farko yayi shi na bi ma zai yi kadimal fursanu matafiya sun zo fal mashatu sai ga masu tafiya a kafa su ma sun iso to ka ganin shi ma yaka ce falmashatu da cewa kai ra'aitul fursana na ga mahaya sai ka ce falmashatu sai kuma du na ga falmashata kai zaka ce tunda ka ce ra'aitul ra'aitul fursana ka masa fataha to in ka zo da fiye ka ce falmashata sai na ga matafiya a kafa su ma sun zo da cewa kai marartul marartu bil fursani na hadu da matafiya akan dawaki sai ka ce falmashati sai kuma zo na haɗu da to saboda haka duk abin da na baya yi shi na gaba zai yi in rufu'a ne na farko yi to na bi ma rufu'a yi in fataha yi shi ma fataha zai yi in kisra yi shi ma kisra zai yi ina fatar an fahimta wannan su ne gabobin da ya kamata mutum ya kula da su da kyau a cikin wannan abubuwan eh walwawi wa summa sannan kuma sai summa ita summa ita ma harafi ne na adafi amma ita a ita ma ita ma summa tana iya fa'idantar da tartibi ita ma summa tana iya nuna ta tartibi wane ne ya fara zuwa sannan sai wane ya zo wane ne ya zo sannan sai wane ya zo sannan kuma ita summa ba akasin face akasin face ita fa tana na abu ne da wuri aka yi shi ita kuma summa tana na sai bayan jinkiri ka fahimta misali sai ka ce hadara muhammadun muhammadu ya zo sai ka ce summa aliyu sannan daga baya sai aliyu ya zo to kaga summa tana na jinkiri kuma da ka ce hadara muhammadun summa aliyun yana na cewa muhammadun ya riga aliyu zuwa sai da muhammadun ya zo can da daɗewa tukun aliyu ya zo ina mata an fahimta ita summa tana na jinkiri ne kamar ka ce arsalallahu arsalallahu Musa Allah ya aiko annabi Musa sai ka ce summa Isa sannan sai Allah ya aiko annabi Isa summa Muhammadan sannan Allah ya aiko annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam kaga arsalallahu Musa Allah ya aiko annabi Musa ba sai summa Isa sannan annabi Isa in ka je ka tambaya zaka ji shekaru ne masu yawa tsakanin su summa muhammadun daga baya sai aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isa kaga shekaru ne masu yawa shekaru ne ɗaruruwa shekaru ne ɗaruruwa shekaru ne ɗaruruwa to kaga summa tana na jinkiri da aka yi wannan sai daga baya aka yi wannan to ita ma summa haka take na jinkiri da aka ce arsalallahu musa Allah ya aiko musa kaga musa dinan arsalallahu Musa Musa dinnan kaga mansubi ne mai fataha ne saboda maf'ulin bihi ne summa Isa sannan Isa shi ma Isa din mai fataha ne saboda fataha sa bata bayyana ne a fili summa Muhammadan sannan sai annabi Muhammadu amma da ja'a kace sai kace ja'a Musa to kaga Musa dinnan marfu'i ne sai kace summa Isa to shi ma Isa din marfu'i ne summa Muhammadun to nan sai kai masa rufu'o'i saboda na farko mai rufu'a ne. Ina fatar an fahimta. To ita ma summa tana daga cikin harufan da ake adafi da ita. In aka yi adafi da ita tana nuna jinkiri. Wa au sannan kuma sai au ita ma au tana daga cikin harufan da ake yin adafi da su. Ita kuma au ana ba da zaɓi ne da ita. Kaza ko ku kaza. Ana ba da zaɓi ne da ita. kamar ka ce tazawwaj hindan am ukutaha tazawwaj hindan ka auri hindu au ukutaha ko kuma ka auri yar uwarta kaga zabi aka baka da ita zabi aka baka da ita kaga tazawwaj hindan kaga yayi fata ko au ukutaha to shine to ita ma ana bada zabi ne da ita ko kuma ka ce udrusul fiqha awan nahawa ka je ka koyi fikihu ko kuma ka koyi nahawu to duk wannan ita am ita ma am tana daga cikin huruful adafi zaka iya cewa darastal fiqha amin nahawa eh ita kuma zabi ake bayarwa amma tare da kamar tambaya ake yi sai a ce adarastan nah adarastal fiqha shin fikihu ka koya amin nahawa ko kuma nahawu kamar yadda can ƙur'ani da yake ba imaman nan ba'ad wa imma fida'a yawwa to shine sai kuma bal ita ma bal tana daga cikin harufan da ake adafi da ita ita kuma bal kaɗai magana take yi sai an ce kaza sai a ce a'a ko da ma ba shi ba bari ma kaza shine bal eh eh yauwa kamar na tsallake imma yauwa akwai imma ita ma imma ana yin ana zaɓi da ita ne ita ma imma ƴar uwar auce duk ma'anar su ɗaya ne za iya cewa tazawwaj ka aura imma hindan imma ka auri hindu imma ukhtaha ko ka auri ƴar uwarta yauwa to sai kuma bal ita kuma bal ana kadewa ne da ita ana kada magana ne da ita kamar ka ce ja'a muhammadun muhammadu ya zo sai ka ce bal bakarun a'a ashe bakaru ne ma ya zo to kaga shi ma adafi ne abin da na farko yi shi na baya zai yi wannan kalmar duk inda ka gan su yadda wasalin baya yi haka na gaba yake eh sannan sai yawa sai au sai la ita kuma la korewa take korewa take kamar ka ce ja a bakarun sai ka ce la kalidun ja a bakarun bakaru ya zo sai ka ce la kalidun a'a kalidun ne ma ya zo to ita ma wannan laɗin idan aka yi adafi da ita abin da san ce in aka yi adafi da ita tana da ma'anoni da yawa laɗin ba kala ɗaya ba ce suna da yawa mu ma yanzu haka wannan karatun ma mun yi sun fi kala nawa akwai la ta nahayi akwai la da take hanawa akwai la da take korewa to kuma akwai laɗin da ake adafi da ita to wadda ake haɗa adafin da ita yake maka magana sai kuma lakin ita ma lakin tana daga cikin harufa na adafi lakin ita yawanci lakin a lakin yawanci istidraki ake yi da ita a takan nuna abin da yake tabbatacce takan tabbatar da kuma kishiyar abin da yake bayanta eh shine kamar ka ce la uhibbul kasala ba na son mai kasala rago lakinil mujtahidina sai dai ina son mai kokari ne to kaga la uhibbul kasala ba na son mai kasala to lakin da ka kawo ita ce za ta nuna maka kishiyar abin da yake a gaba ke lakinil mujtahidina yawwa sai hatta ita ma hatta ana adafi da ita akwai hatta wacce ake adafi da ita yawwa kaga a baya mun karanta hatta tana daga cikin hurufin nasbi ko harufin da suke nasaba to ana ma adafi da ita ita wannan hatta karatutukan da suke kanta suna da yawa yawwa hatta akwai ta adafi ita ma hatta din kala kala ce shi mai littafin nan kamar yadda dai muke ta faɗa wata iriyar gwaninta ne da shi wanda ba abin da za mu ce mu ce Allah saka masa da alkhairi Allah ƙara masa karama wajen ƙoƙarin takaita karatu eh hatta ita ma hatta ana adafi da ita kamar yadda suke ba da misali sai ka ce ya mutu nasu mutane gaba ɗaya za su mutu hattal anbiya'u ai har annabawa hattal anbiya'u har annabawa to kaga hattal anbiya'u to wannan hatta din ta adafi ne ba dan ta adafi ba ne to ai al'ambiya'u ismi ne to ba dan ta adafi ba ce to dole hidai ta masu da kisra za ta masa eh da ta ismi ne eh yawwa to hatta din ta ta adafi ne yawwa sai kuma eh hatta ko wa hatta ya ce hatta fi ba'adul mawadi'a a wasu gurare saboda ya takaita maka hatta din kar ya ka maka nau'o'in su a matsayin mutum na mai fara karatu shine yasa ce maka fi ba'adul mawadi'a a sashin wasu gurare ita hatta ana yin adafi da ita ba'adul mawadi'i a wasu gurare fa in adafta biha alamar fu'un fa in adafta idan kai adafi biha da waɗannan harufan alamar fu'un abu sa abin da yake da rufu'a rafa'ata to ka masa rufu'a eh in kace ja'a muhammadu sai ka ce wa aliyu wa alaman su bin nasabta in kai adafi da su akan abin da yake da nasaba to nasabta su ma ka musu nasaba sai ka ce ra'aitu muhammadan sai ka ce wa aliyan ko fa aliyan ko summa aliyan ko ka ce au aliyan ko am aliyan ko imma aliyan au ala makfudin idan kai adafi da su akan abin da yake da kafara kafaduta to shi ma na biyun sai ka masa kafara eh sai ka ce marartu sai ka ce zahabtu ila muhammadin sai ka ce wa aliyin ko ka ce summa aliyin eh wa ala majzumin jazamta idan kai adafi da su akan abun da yake da jazma to jazamta su waka musu jazma kamar ka ce lam yaqum wa lam yaqud bai zauna ba bai tsaya ba to kaga wawul adafi ta shiga kenan taqulu zaka ce qama zaidun wa amru saidi ya miƙe amru ma ya miƙe to kaga qama zaidun wa amrun kaga zaidun ya rufu a amrun ma ya rufu wa ra'aitu zaidan naga zaidan wa amran da amra kaga zaidu yayi fataha abinda aka adabta amran shi ma wa marartu bi zaidin na hadda zaidu wa amrin da amrin sai ka ce sai ka ce zaidun lam yakum zaidu bai mike ba sai ka ce wa lam yaqud kuma bai zauna ba to wannan shine shine abinda shine abinda ake kiransa adafi abinda na baya yi shi na gaba zai yi